أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والبلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من عذاب النار الله رانا mu cikin wannan masallaci inda za mu ci gaba da karatu cikin littafin shi mai tsarki muna fata ayoyin da za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana muna nan cikin suratu taha za mu tashi kan aya ta ɗari da ishirin da shida ne nake gani ko da bakwai ma na bismillah
أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى To Allah maɗaukin sarki ya ce, Afalam ya haɗi lahum shin ba su bai zo musu ba, ai su kafirai na wannan al'umma ba su gani ba ne kam da yawa ai a halakina mun halakar da kasiran da yawa min al'ummami daga cikin al'ummoma ƙablahun wanda suka zo gabaninsu, min al'uruna da karnoni wanda suka wuce. Mun halakar da su bi takzibin rusuli saboda ƙaryata manzannin da suka yi. ai ga su nan yamshuna suna tafiya fi masakinihim cikin wato gurabin da suka zauna fi safarihim inda suka tafiya ila sham zuwa ga sham wa gairaha da wani wayannan garuruwa suna ganin alƙaryu da aka riga aka halakar da su inna fi zalika lallai cikin wannan la'ayatin akwai abin lura li ulin nuha ga wannan masu hankali za su gane cewa wato gaskiya in ya zo aka ki karɓa to Allah sai ya kawo halaka walaula kalimatin ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى walaula kalimatin da ba ta- da ba dan wata kalma ba sabakar wanda ta riga ta riga ya min rabbika daga ubangijinka bi ta'khiril azabi inda Allah yayi alƙawarin zai jinkirta azaba anhum daga barin su a nan duniya ila al-akhirati sai an je gidan lahira to lakana lallai da halakan nan ta tabbata gare su ta zanto lizaman wato malizimciya lahum gare su halan a yanzu limar takabu saboda abin da suka hau min takzibil qur'ani na daga karyata wannan alqur'ani din da daga karyatawa da azaban ta zo musu wa ajalin musamman da kuma wani lokaci wanda aka riga aka sanya kan cewa sai an je wannan lokacin shine za a yi hisabi to da ba don haka ba da an azabtar da su tun yanzu saboda haka ya annabi fasbir فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها na'am ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى Allah ya ce saboda haka fasbir ka yi haƙuri haza tasliyatin wannan wato ya zama wurin rashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai haƙuri alama ya kulu na kan abin da suke faɗa min kalmatul kufur na daga kalmomi na kafirci hatta ya atiya amru har al'am umarninmu ya zo bil qitali cewa a yaƙe su wasabbih kai sallah ai bihamdi rabbika kana mai gode ma ubangijinka qabla dulu'i shamsu gabanin fitowar rana shine salatu subhi sallah ta asuba wa qabla ghurubiha da kuma gabanin faduwanta ita ce salatul asr wato sallah ta la'asar wa min ana illal hakan nan can cikin duhun dare ma kayi wannan sallah din fasabbih kayi sallah ai sallil magriba ka sallaci sallar magriba wal isha da isha'i wa atrafan nahar da kuma gefen yini duk kayi wannan sallah din ai sallar zura shine ka sallaci sallah na, na azhar la'anna waqtaha yadkhulu bi zawali shamsi domin lokacin sallar azhar yana shiga ne bi zawali shamsu daga lokacin da rana ta karkata an kabi da sama'i daga tsakiyar sama wannan shine lokacin sallar ah, azhar sannan ka yi haka li'allaka lallai kai in ka haka tarba za ka yadda bi matuɗa da abin da za a baka minas sawabi na daga lada saboda haka da halin da za a kasance da halin da za ka samu kanka to waɗannan salloli kada su shige ka kada ya zamto sallolin nan ga wani abu da ya shagaltar da kai har ka gagara yin su domin sallah ita ce azamul ibada wato mafi girman ibada ita ce wanda ake yin ta kullum kullum kullum azumi a shekara so ɗaya ake yi zakka so ɗaya ake yi aikin hajji so ɗaya ake yi amma sallah ba ita kullum ne kullum sai an yi wannan sallah ɗin saboda haka ita ce ibada wanda tafi ƙarfi man aqama ha faqad aqama ad-din duk wanda ya tsaya da sallah yayi ta yanda take to wannan ya tsayar da addini wa man taraka wanda ya bata kuma to wannan ya san abin da ya bari bi ma'ana ya bar addinin gabaki daya awwal ma yahsu bil abdi yawm al qiyama as-salat farko abin da zai mai hisabi ga bawa ran kiyama ita ce sallah in an same ta cikakkiya to duk sauran ayyukan ma ana shirin samun su cikakku domin ita tafi yawa a cikin ibada din ya Allah ka taimake mu Allah ya ce wala tamuddanna
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه Mm.
ورزق ربك خير وأبقى To la ta muddanna ainaika kada ka mika idanuwanka bi ma'ana kada ka shiga yin hange ila ma mata ana zuwa ga abin da muka ji yadda daɗi bihi da shi azwaja na daga nau'i na na ah, ah, mata minhu daga cikin su. Kada kai ma ka yi burin wannan wannan zaratul hayatud duniya wato kawa ne na wannan rayuwar duniya ai zinatuha wa bahajatuha linaftinahum Allah ya ce min ba mu wa'yansu ni'ima ne linaftinahum domin mu jarrabe su fihi a cikin abin da aka ba su. wa rizqu rabbika amma arzikin nan na ubangijin ka fil jannati cikin aljanna abinda Allah ya tattala ma alj- a cikin ya tattala maka cikin aljanna khairun shine yafi mimma utu fi dunya daga abinda aka ba su shi a nan gidan duniya wa abqa shine kuma yafi dawwama ai mun faɗa a karatun mu na baya wato duk daɗin duniya ƙararre ne saboda me saboda me ƙarewa ne amma na aljanna shine mai dawwama ya Allah ka ba mu alj- ah, aljanna wa amur وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها Mm.
لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى wa amur ahlaka ya annabi ka umarci iyalanka ai ahli baitika mutanen gidanka wa ahli dinika da kuma mutanen addininka ai uta ba'ika sune masu binka wa ummatika da al'ummanka dukka umarce su duk ahal ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam ka umarce su bi salati da yin sallah domin ita inna salatu sallah dinnan tanha tana hana an- tana hani an alfasha daga alfasha wal munkar da abinki kaga sallah wato ta kasance magani ne na manya-manyan abubuwa da suke damun al'umma bi ma'ana idan an ga alfasha da abin ƙi yayi yawa to a dawo kan sallah in kai ne ka ga zunubanka sun taru to dawo ka dawwama ga yin sallah mun gane ko ka yi ta yin wannan sallah saboda za ta hana ka wancan alfasha ɗin za ta hana ka duk abin da Allah ya hana to za ka hana a wannan lokaci za ka gane wannan kuma daga lokacin da aka kasance har kana yin sallah cikin jam'i ba ka bari wato a so makabbaran harama ba tare da kai a cikin wannan sallah ɗin ba to kana gamawa za ka imani yana ƙaruwa kuma kana iya gane ƙaruwan imani ɗin sai ka ga kana yin nafila sai ka in kai in kana yin wannan saboda sallan tana da wahala mun gane ko so biyar din nan dole zaka tashi ka je ka yi tana da wahala to amma har in ka iya jure mai yin sallan guda biyar sannan na biyu ka iya jure mai yin sallah guda biyar a cikin jam'i na uku ka jure mai yin sallah guda biyar ta inda ba a iya riga ka yin kabbaran harama Na hudu ka jure ma yin sallah guda biyar ta inda kafin ka yi sallar sai ka yi nafila, sannan bayan sallar sai ka yi nafila, musamman a sallar azahar, nafila kafin azahar da bayan azahar, nafila kafin la'asar, nafila eh, bayan magriba, da kafin isha'i, da bayan isha'i, da kafin asbahi, har ya kasance wannan ana kiransu arrawatib. wato na filfili wanda suke rawati ya kasance har ka kai matukan yin wa'annan to duk sauran ayyuka na alkhairi sai ka ga mai sauki ne a wajenka a muddin ka rasa ɗaya kai baka iya yin nafila to da saura aka zo sallar a guje kake isowa bi ma'ana sai liman ya riga ya kabbara za ka zo a guje ka zo ka yi sallah nan sallar sallar cikin eh, eh, hadisi ingantacce cikin imam bukari yana cewa idan an tada sallah to ku zo alaikum bis sakina ku zo kuna cikin natsuwa duk abin da kuka samu an sallata ku bi wannan sallah da abin da ya wuce ku kuma faqadu kurama ko kuma fa'atin mu ku cika mun gane ko to har ka kai eh, ka zo baka iya samun kabbaran harama ka zo baka iya samun jam'i ka zo sallanka sai kai kaɗai kake yi, wataƙila ka dawo sallanka ba sai a ɗaki kake yi, to kana nesa, kana daɗa yin nisa ne da shirya. Amma har in ya kasance wancan martabobi guda biyar na waɗannan salloli kana bayarwa tun daga yin nafilan kafin sallah ɗin da kuma yi na bayan sallah har aka kai wannan to insha Allah sai ga duk wani aiki na alkhairi wannan mai sauƙi ne a wajenka ka aikata. shi yasa aka umarci annabi da cewa wa amur ahlaka bis salati kai umarce su da su yi sallah wastabir alaiha sannan kuma ka umarce su su yi hakuri akan yin sallah din saboda mene alamu shaqqa al ala ala ala alama shaqqiha saboda saboda nauyinta da kuma wahalanta to sai an yi hakuri wajen yi din ba za ka ce in kai yau shikenan sai wani sati zaka je kai ba To saboda haka sallah tana daga cikin abubuwa wanda suke sa kuzari ma mutum wajen ƙarin imani. Ya Allah ka kare mu da imani. Allah ya ce la nas'aluka ban mu ban mu kallafa maka rizqan neman arziki ma kanka wala daga rika ko kuma mu waninka. Mun gane ko na hannu mu ne na muke muke azurta ka saboda haka fatabar regal amril ibadati saboda haka kayi himma wajen al'amari na ibada wala ta tama bima bima tukaffilna laka kada kayi kada kayi himma wajen abin da mu ne zamu yi maka kamar na neman wannan arziki din mu ne zamu baka wal aqibatu qarshe dai al mahmuda wanda kasance abun godiya hiyal jannati ita ce aljanna wannan ta tabbata littaqwa ga masu jin tsoron Allah ay li utabai awamir lahi ga masu bin umarni na Allah wajtinabi nawahihi da kuma masu nisantan abin da Allah ya hana wannan shine takwa imtisalil awamir wajtinabin nawahi misaltuwa da abin da Allah ya ce aikata ka aikata sannan ka nisanci abin da Allah ya ce kada ka aikata ka nisance shi to wannan kai ne mai takawa ya Allah ka ƙara mana takawa cikin imani na'am وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه na'am أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى Waƙalu mushrikai suna cewa laula halla dan menene ya atina shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zo mana bi ayatin da ayoyi min rabbihi min rabbihi daga ubangijin shi ba mimman yaktarihunahu wanda suke ya zo mana da aya kaman yanda wa'ancan annabawa suka zo dan me yasa bai zo mana da shi ba Allah ya ce awalan tatihin shin bai zo musu bane bayyinatin hujjoji bayyanannu ma fi sufil ula cikin abin da ke littattafai na farko almushamil wanda ya tattara alaihi a kansa alqur'an wannan alqur'ani din min anba'i na daga labarurrukan al'ummamil madiya al'ummoma wanda suka shige wa ihlakim da kuma labarin halakar da su da aka yi bi takzibin rusula inda suka kare ta manzanni ai ai lam yakfihim ishtimalul qur'an bai ishe su ba alqur'ani ya kasance ya tattara ala bayani akan bayanin ma fi sufil ula abinda duk yake cikin littattafan farko daga littafin at-taura yana cikin alkur'ani injila yana cikin alkur'ani sufi ibrahima duk yana cikin alkur'ani ai kun samu labarin abin da ya faru da su ai wannan shine wato cikan mu'jiza wanda tafi wa'ancan mu'jizozi din gabaki daya shin ba su ga wannan bane fi kauni mu'jizatin kasancewa alkur'ani ya kasance mu'jiza hatta talabu har ya kai ga yanzu suna neman gairaha wani alkur'ani a mazaunin mu'jiza na'am Allah ya ce walau anna ahlakna ولو أنا أهلكنahum بعذاب من قبله لقالوا Mm.
لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى walau anna ahlaknakum ahlaknahum da a ce mun halakar da su bi azabin da wata azaba min qabli gabanin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam eh laqalu da za su ce yawmal qiyamati ranan qiyama rabbana ya ubangijinmu laula dan me yasa arsalta baka aiko ilaina zuwa gare mu rasulan manzanni ba baka aiko mana wani manzo ba fanatabi ayatuka da ka aiko mana manzo da mun bi ayoyinka da mun bi wannan manzo din min qabla tun gabanin zuwan mu yau min qabla an nazila gabanin mu kazanto kaskantattu bil qiyamati a ranar kiyama wa za mu kasance kuma masu dawwama ko kuma masu shiga ko kuma a wofantar da mu fi jahannama cikin wutan jahannama ashe kaga aiko manzo ya zo da saƙo na addini wannan shine hujja na farko wanda idan ka ƙi bi za a shigar da kai wutan jahannama wannan aya da sauran ayoyi da suke nuna kan cewa Allah baya halakar da al'umma har sai ya aiko mata da manzo wannan yake nuna maka cewa al'umman da manzo bai zo musu ba wannan batun halakarwa baya cikin tsari na Allah wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula ba mu kasance masu azartar da wani ba har sai mun aiko manzo sannan aka bijire ma wannan manzo din saboda haka duk wani karatu da zai zo maka kan cewa menene ya faru ga zamanin nan wanda kafin manzo ya zo sannan kuma wannan mutumin wannan ya rasu kafin zuwan manzo kafin aikin Allah ya zo wannan mutumin ya rasu wannan mutum bai samu aike na Allah ba ko da a yau ne sai bai wannan sako na Annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai isa gare shi ba har yanzu akwai irin wayannan mutanen wanda ba su san ma menene ake ciki ba ba su san menene ake ciki ba su taba ganin wani wanda ba su ba ba su taba jin labarin wani addini ba ga baki daya to wannan zaka dora musu hukuncin cewa za a azabtar da su wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula har yanzu akwai irin wayannan mutanen kwanaki bai wuce shekaru kaɗan ba a nan yankin warji da aka samu irinsu. Nan nan cikin Bauchi State Park, a nan nan cikin Bauchi ba wani waje sosai ba, mutanen ƙomi. Su ban san kowa ba, babu wani abin da ya taɓa zuwa musu, ba abin da ya taɓa zuwa musu. Ban san addinin Musulunci ba, ban san Kiristiyaniti ba, ban san ana yin wani abu ba, ban san komai ba. a nan yankin ma in ka tambaye har yanzu akwai wanda in ka tambaye za su ce su suna bautan gona ne ba gunki suke bauta gona suke bautawa in ruwa ya sauko to za a je gona su bautan sun kenan har a yanzu shekaran da ta wuce na yi da wata mata ta ce min su bautan gona suke yi ba abin da ya dame su amma wannan kaga ai su za a ce sako ya zo musu tunda suna nan kusa da mu mun gane ko to wanda sako bai je mishi ba wanda ba aiko masa da manzo ba, wannan sai ka bar ma Allah yaya zai da sha halittan shi ne. In ka duba can cikin misbahu salik yana cewa wa man ya wa kan ma wanda ma yake sakon ya zo mishi. Amma sai kasance shi ko mai aikata laifuffuka ne. Mun gane ko? Yace wa man ya mutu wa lam yatub an wizrihi fa wud ila Allah jami'a amrihi. Shi dai mai saban Allah ne. Amma ya imani da Allah ya yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi ko mai laifi ne shine yake cewa man ya mutu duk wanda ya mutu wallan ya tub sannan kuma bai tuba ba an wizri akan laifuffukan da yake yi to wannan kada ya kasance kai ne mai nema mishi ina zai je ranar kiyama fawwid ila Allah ka jingina ma Allah jami'a amrihi dukkanin al'amarinsa mun gane ko ka jingina ma Allah al'amarinsa, kada ka yadda ka yi shishigin cewa su wane yanzu suna wuta, naka ne wutan, ko kuma kai ka halice su. Yawa Allah fa Ar-Rahman ne, Allah kuma bai gushe ba da Ar-Rahman ɗin kuma Ar-Rahim ne. Mun gane ko? Ar-Rahman ne Ar-Rahim ne. Da Allah ya tattara mu gaba ɗaya ya samu a cikin aljanna ba zai rage Allah da komai ba. Shi ne wato mabuwayi ɗin. Mun gane ko? shine can in ka koma cikin risala a cikin babin farkon da yana cewa wala yakfur ahlul qiblati bi zambin duk wanda yake yin sallah to wannan zunubi baya fitar da shi daga cikin addini baya kafircewa ta cewa ta dalilin zunubi zunubi bi ma'ana baya kafirta baya kafirta musulmi wala yakfur ahlul qiblati bi zambin wanda yake kallon alƙibla yake yin sallah wannan bai shi zama wa kafiri ta dalilin zunubi mun gane ko zunuban nan kuma su ne wannan tun a cikin ahalari ya kawo mana su wa yarim alaihi alkazbu wal ghibatu wan namimatu wal kibru war riya'u wal ujubu wa ru'yatul fadli ala al-ghairi wa kaza wa kaza ga sunan guda 18 haka aka lissafo su to wannan dan mutum yana aikata wannan bai fitar da shi cikin musulunci ba shi musulunci kullun kira yake yi a shigo rarrashi yake yi a shiga cikinsa ba wai korewa yake yi ba so da haka kasance mai fitar da mutane daga cikin addinin Allah mai kore mutane daga cikin addinin Allah wannan ba ɗabi'a ne na musulmi ba ya Allah ka tsare mu shine nan Allah yake cewa da ba a sauko musu da da ba aiko manzo ba ai da ranan kiyama za su ce da ka turo mana da manzo da ba mu kasance cikin wanda za mu shiga wannan azaba din ba na'am Allah ya ce قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى to kullum ka faɗa musu kullum kowanne minna daga cikin wa minkum da ku mutarabbisin mai sauraro ne ya je yi sauraron ya je ya yi sauraro saboda haka fatarabbasu ku yi ma ku je ku yi sauraro fa satalamuna da sannu za ku sani fil kiyamata a gidan kiyama manashabil sirat sawi wane ne yake kan hanya madaidaiciya almusakin madaidaiciya shine muke kullum muke fa addu'a a munajati da Allah kowane rana muna cewa ihdina sirat almustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya to za ku sani wane ne yake kan hanya madaidaiciya mani ta da wane ne yake kan shirya aminal balalati daga bata ana hannu mu ne muke kan hanya madaidaiciya am amtun ko kuma ku ya Allah ka samu ne muke kan hanya madaidaiciya na'am wannan sura ta kare ko mala yace ibda ta ibda ibtada ati surat wannan sura ta fara bin nafil mushaqqati da kora wahala wa shiqai bi inzalil qur'ani kora wahala da tsiyacewa ta hanyar saukar da alqur'ani waqtata masannan kuma an rufe wannan sura bijala ashabi hazal kan sanya wanda yake bin wannan littafi ala siratus sawi shine yake kan hanya madaidaiciya allazi la shaqa fiha fi wanda babu wahala cikin ta ba tsiya cewa a cikin limanin ba ga duk wanda ya bi wannan hanya likauni domin wannan hanya ta addinin musulunci mali'un cikakke ne mali'ul huda cikakke ne da shari'a shi addinin musulunci cikakke ne da shari'a inda zaka gane wannan shine kowanne motsi na musulmi yana yin sa akan abu guda biyu ne saboda mene yana yin sa akan ya shari'a ta ce a yi To in ko ka yi aiki yadda shari'a ta ce a yi, to kana da lada akan wannan aiki ɗin. Bi ma'ana kowane motsin da za ka yi, kowane harka da za ka yi, akwai shari'an addini a kai. Saɓanin duk sauran addinai da za ka yi lissafinsu, wanda babu wannan shari'a na addini a kai. Mun gane ko? To shi ya sa wannan shari'a da dokoki na addini ɗin shi ya mai da wannan alkur'ani ya zamanto cikakke. ya zamanto cikakke da shari'a wa shtamalat wannan sura ta tattara ala ala ulumin kan ilmoma da yawa wa hakamin da hukunce hukunce tadin nasu ila najahi wanda take shiryar ga mutane ila najahi zuwa ga tsira wal falahi da tsira fi duniya a nan gidan duniya wal akhirati da gidan lahira za mu shiga sabuwar sura insha Allah bismillah bismillahir rahmanir rahim na'am اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون na'am wannan ita suratul anbiya'i mun gane ko sunanta kenan suratul anbiya alaihimus salam wato amince tabbata a gare su makiya an saukar da ita a maka wahiya mi'atun wahida aw isna ashrata aya tana da ayoyi 112 ko 111 wa mawdu'i har ra'isi babban abin da take karantarwa bayani ne annal millatal anbiya lallai hanyar nan ta annabawa kulluhum dukkaninsu millatun wahida wato hanya ne guda ɗaya wa innahum kuma lallai annabawa ga baki ɗayansu mubtaluna an jarrabe su bi anwa'il ibtila'i da nau'i daban-daban na jarrabawa fa yawa fayyutana Allah bi ri'ayatihim fi tilkal ahwal sai Allah ya kiyaye su a cikin wannan halayya da suka samu kansu Allah ya buɗe wannan sura da cewa iqtaraba nasi ya kusanta ga mutane ai dukkanin mutane hisabuhum wato hisabun su yawmal qiyamati ita ce ranan kiyama ranan kiyaman nan ga ta nan ta kusa wa hum fi gablatin alhali ga mutane wannan ita ce wa hali alhali ga mutane suna cikin rafkana mu'rabuna suna masu kau da kai kan abin da ake kiransu ga kiyaman nan muna ganin ta ta doso mu amma kullum muna daɗa bijirewa daga bin dokokin Allah kiyama ta kusa alamominta suna daɗa bayyana akwai alamomi al-sugura akwai alamomi al-kubra kanana kanana alamomi muna ta ganin su akwai alamomi al-kubra wanda in sun zo kuma shikenan an riga an wuce wajen wannan alamomi din da suke tsakanin mu kadai sun ishe mu su nuna mana cewa al-qiyama fa muna kusa da ita zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma wato sanarwa ne ga cewa duniya ta zo karshe saboda babu wani annabi da za a sake turowa bayan shi yau wafata zuwa nan sallallahu alaihi wasallam wato shekara 1400 da wajen 46 mun gane ko komawan shi ma Madina kenan hijiran shi kenan zuwa Madina shi kanshi zuwan shi alama ne na tashin kiyama to ballan salamu da muka zuwa a daidai wannan zamani din ga abubuwa nan iri iri gashi nan muna gani na'am Allah yace ma ya tihim ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون Na'am, Allah ya ce ma ya tihim bashi zuwa musu min zikirin wani ambato min rabihin daga wajen Ubangiji su muhdasin wato wanda yake fararre wanda aka saukar da shi, ai dalilin sabo wa- a lokacin saukar da shi, illar sama'u face sun saurare shi amma wahum yal abuna suna masu izgilanci da shi. Za su saurara kai su ce kai wannan tatsuniya ne, lahiyatan.
لاهية قلوبهم Na'am.
وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم Mm.
أفتأتون السحر وأنتم تبصرون Allah ya ce lahiyatul qulubuhum wato zukatan suna rankana an ma'anahu asarrun najwa suna boye magana suna boye zance a tsakanin su eh suna yin shawara fistin badi ma ya dumuna bihi ma atahun wajen wajen yaya za su yi su rushe abin da ya zo musu min zikirin na daga wannan ambato shine alqur'ani wa izhar da fasadi fasadihi lin nasi ammatan Allah ya ce allazina zalamu lalle wa'annan wanda suka zalunci kawunan su suna cewa hal haza ai wannan da aka aiko shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba illa basharun face mutum mislakum misalun ku fama ya ti bihi sir- sihirin saboda haka abin da yazo da shi din nan sa- eh, abokanci ne yanzu a fatatu na sira za ku dinga zakke ma bokaye wa antum tusiruna kuna eh, kuna lafiyan kuna da lafiya kuna gani kuna zuwa mabokaye haka su wayancan kafirai suke faɗa suna ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai abin da yazo da shi sihiri ne wannan alqur'ani sihiri ne wani waje su ce bokanci ne wani waje su ce a a waka ne wani waje su ce a aljani ne ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane ko na'am قل ربي يعلم القول في السماء والأرض mm.
وهو السميع العليم To, kul ka faɗa musu, kul rabbi, ko ga wani karatu ce ƙala, mun gane ko, laƙada ƙalar rasul ala za'amihim. Ka faɗa musu rabbi Ubangiji na ya alamu shi ne ya san alƙawla abin da suke faɗa fi sama'i tun daga can cikin sama, Allah ya san me suke faɗa wal arbi da kuma ƙasa, wa huwa sami'u Allah mai ji ne limata kul daga abin da kuke faɗa, ji irin na Allah. Al'alimu masani ne bihi da shi, fa wa da kilifi na juwahun wannan abin da suke faɗa ya shiga dukkanin ganawan da suke yi. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم mun gane ko babu wani gana wanda za ku gana babu wani gana wanda za ku babu wani mitin da za ku yi ku kai ku uku face Allah na nan na jin ku a wannan waje din yana kuma ganin ku kun kai hudu ne shine na biyar a wannan waje din kun kai shida ne shine na bakwai a wannan waje kai kai kadai ne ma Allah na tare da kai duk inda kuke Allah na tare da ku wato ilimin sa na nan wajen ya san me kuke yi ya kuma yana ganin me kuke yi kuma ana taskance abin da kuke yi na'am آه، والأرض وهو السميع العليم وهو داخل نجواهم كو آه، آه، بل بل قالوا مجيب بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر مم.
فليأتنا بآية كما أرسل الأولون na'am bal ba haka ba eh kalu suna cewa fi ma atabi cikin abin da ka zo da shi ya annabi sallallahu alaihi wasallam yin zikirin na daga wannan alkur'ani suna cewa abagasu ahlam wannan wato rudin mafarkai ne ra'aha wanda ya ganta finnomi cikin bacci sai ya fito ya ce muku aika ne ya fito ya ce muku wannan sako ne na Allah kaji kafirai ba zai tara a wani lokacin su ce a Allah shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine kirkiru wannan alkur'ani din bal wani lokacin su ce a huwa sha'irin wato ai wannan alkur'ani din shi annabi sallallahu alaihi wasallam waka ne fa ma atabihi shi'run abin da yazo da shi waka ne huwa kalamul mawzunul muqaffa abin da ake kira waka ko shine zance wanda take da wazani kuma take da kafiya to suna yin wannan ne fa domin su rudar da mutanen su aw kullu kalamin kazalika wa illam yakun mawzunan wa huwa shi'r na malan yace falyatina sai suka suke cewa idan wannan aike ne daga Allah to falyatina bi ayatin ya zo mana da wata aya kama ursilal awwaluna kamar yadda aka aiko ma mutanen farko minar rusul na daga manzani bil ayat sai su zo da ayoyi kama annabi salihu ya zo da taguwa annabi musa ya zo da sanda annabi isa ya zo da warkar da makafi da guragu da sauransu da ya ilmata duk a mazaunin aya to shi ma wannan annabi ya zo mana da wata mu'jiza wanda za mu ganta. Mun gane ko? Wani waje ba su ce annabi sallallahu alaihi wasallam wato asabar wajinnati wato kan shi da rudu wato akwai hauka gare shi. Shine can alfazazi yana cewa jazza'u mudihi harirun wa jannatun fada qaulul kufari asabat hujinnatun wa ma huwa illa bil jahannama junnatu ka gani yace jaza'u mudihi duk wanda yayi ma Allah da'a duk wanda yayi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya haririn to zai sanya tufa na alhariri wa jannatin da kuma zai shiga cikin gidan aljanna ya Allah ka sa muna ciki fada kaulul kufari ka bar zancen nan na kafirai da suke cewa asabat hujjannatun wato hauka ta shafi Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa ka sani shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai zamo ba illa bil jahannama sai dai ga wutan jahannama jinnati ne ya zamanto garkuwa ga duk wanda ya bi shi annabi sallallahu alaihi wasallam garkuwa ne gare shi ba zai shiga cikin gidan wuta ba to hakan nan kafirai sun faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam kalmomi na ƙi yanda za su kora mutane daga gare shi ya Allah ka tsare mu ina ganin za mu tsaya a nan insha Allah gobe za mu ɗora kan aya ta shidda abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam eh an yi mahadara a masallaci na'am cewa ƙarƙashin kwamitin jirgin ne Eh, sun je da awa a nufin rukun gama na'am, ya ce sun je garin da suka ce su ba taɓa zuwa musu wa'azi ba na'am, ba ƙungiyar izala ba ɗarika ba jama'atu Na'am.
Suka je musu garin wa'azi eh, ba taɓa ba ka gani?
suka ce kuma sun tara mutane ya kai yau wani masallacin Na'am, ya ce aka yi wa'azi aka yi wa'azi na'am, ya ce akwai mutum ɗari ya tashi na'am, ya ce shi ya zuwa wa'azi eh, kuma ya ci ba eh, ya ce a nan iya da yara su kuma guda ashirin da biyar na'am, wanda in ya ce su je su kamo mutum eh, ya je su kamo shi haka, in ma turawa ne ake a kashe shi eh, aje su kashe shi haka.
in ma kidnapping ne duk da wani ta'addanci ya ci iya da yaran da kashe